بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أسعد النبيين وأشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن سار على نهجهم إلى يوم الدين اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا فعلمنا ما ينفعنا وزدنا من لدنك علما رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. A ci gaba da karatunmu da muke a cikin littafin Ilkhisu sifatu salatin Nabi sallallahu alaihi wasallam wallafar Sheikh al-Allamah al-Muhaddith Muhammad ibn Nasiruddin al-Albani alaihi rahmatullah. Karatun da muke a wannan masallaci mai albarka Jami'u Muhammad al-Amin sallallahu alaihi wasallam. na unguwar bidawa cikin garin azare jihar bauchi najeriya a yau muna zama na goma sha biyu kenan tara ga watan disamba jira alif da dari jira dubu biyu da ashirin da biyar mun tsaya a daidai gabar da malam ya yi mana bayani akan alfatuwa da imam buɗewa liman idan ya kakare wato tayar da liman a karatu wa yushra'u lil muqtadi an yataqassada al fatha 'ala al imam idza urtija alayhi fil qira'ah an shar'antawa mamu mai koyi ya nufi tayar da limaminsa idan aka kakare limamin nasa a karatu a cikin sallah to za mu tashi a rukur yau karatunmu mun tafi zuwa rukuku dukkan ba ni wancan mahaifin dukkan wani abin da ya shafi tsayuwa na hukunce-hukunce daidai gurgudu karanta yau za mu tashi akan a rukur wato rukuku mala yace fa idza faraga min alqira'ati sakata saktatan latifatan bi miqdari ma yataraddu ilayhi nafsuhu fa idza faraga min alqira'ati idan mai sallah ya kammala karatu mun ji yadda ake karatun Fatiha da yadda ake karatun bayan karatun Fatiha to ya kammala sakata saktatan latifatan so sai dan yi shiru dan kadan bi miqdari ma yataraddu ilayhi nafsuhu gurgurdan yadda numfashinsa zai dawo masa wannan yana da matukar muhimmanci sunna ce ta annabi sallallahu alaihi wasallam a sallah wasu ba sa kiyaye wannan sunna da mutum ya gama sura sai ruku'u kuskure ne walam yakul lahu kufuwan ahad allahu akbar kuskure ne ولم يكن له كفوا أحد الله أكبر duk sanda ka kawo ƙarshen sura ko ka tsaya ayar da daga kanta za ka yi ruku'u to ka raba tsakanin sautinka na karatu da sautinka na kabbara da numfashi gwargwadon yadda za ka dawo da numfashinka ka nutsu sannan ka yi kabbara tafiya ruku'u sawa'un mai sallah shi kaɗai ne ko mai sallah tare da tare da liman ne amma har wasu limaman zaka ji ba sa kiyaye wannan sai ya hada maka sautin kammala karatu da sautin kabbara yana gama karatu yana diban kabbara wannan ya saba wa sunna ثم يرفع يديه على الوجوه المتقدمة في تكبيرة الإحرام to da zaran ya kammala karatu ya dan yi shiru ثم يرفع يديه sannan sai ya daga hannayensa biyu alal wujuhil mutaqaddima a bisa tsarin da ya gabata fi takbiratul ihrami a kabbarar harama ai mun yi karatu a kabbarar harama yadda ake daga hannu ko daura da kafadu ko daura da kunne ko kuma hada tsakanin su gaba daya to yadda aka siffanta daga hannu to haka mutum zai sake maimaitawa bayan ya gama karatu kafin ya tafi ruku'u akwai ɗaga hannu irin yadda ake daga hannu yayin kabbar harama daga hannaye yayin da ake sallah ba iya lokacin kabbar harama ba yanzu an kammala karatu kafin a tafi ruku'u ana tsayen nan to akwai daga hannaye sannan kuma sai a yi kabbara ta tafiya ruku'u wa yukabbiru wa huwa wajibun sai yayi kabbara ita kuma wannan kabbarar wajibi ce sai yayi kabbara Allahu akbar ita kuma wannan kabbarar wajibi ce amma ina so a ci gaba da fahimta cewa daga hannu ba shine kabbara ba kabbara cewa shine shine cewa Allahu akbar daga hannu sunansa daga hannu kowanne yana zaman kansa ne a daidai wannan gabar idan ba ku manta ba a lokacin ɗaga hannu yayin kabbarar harama na ce muku ɗaga hannu yayin kabbarar harama sunna ne amma ita kabbarar haramar rukuni ce yanzu kuma anan ɗaga hannu yayin tafiya ruku'u sunna ne amma ita kabbarar tafiya ruku'u wajibi ce wajibi ce wa in kana kabbara a matsayinta na wajibi matsala ce ta saɓani za ku ga a malikiya ba haka aka sani ba wanda ya karatun malikiya an ce masa kullu takbiratin sunnatun illa takbiratul ihrami kowace kabbara sunna ce in banda kabbara harama haka yake a malikiya kowace kabbara sunna ce siwa takbiratul ihram in banda kabbarar harama to amma a wasu mazhabobin kabbara guda ɗaya wajibi ce to amma su ma sun ce wajibi ba suna nufin rukuni bane ba ba suna nufin rukuni bane wato karfin kabbarar bai kai karfin ruku'u ba hukunci a hukunci a malikiya idan ka bar biyu ne za ka yi sujudar rafkanwa yawa amma a fahimtar wajibcin kabbara idan ka bar guda ɗaya ma da rafkanwa za ka yi sujudar rafkanwa da haka faɗin Allahu akbar yayin tafiya ruku'u wajibi ne daga hannun kuma sunna ne thumma yarka'u sannan sai ya tafi ruku'u bi qadari ma tastaqirru mafasiluhu da gwargwadon yadda gabansa za su za su tabbata sai yayi ruku'u gwargwadon da gwargwadon yadda gabansa za su tabbata wa ya'khudhu kullu 'udwin ma akhadahu kowace gaba ta ɗauki matsayarta wa haza rukunun wannan kuma rukuni ne shi yin ruku'u rukuni ne shi kuma ga yadda ruku'u yake malam ya siffanta shi gabansa su tabbata a yayin da mutum ya yi abin da ake cewa ruku'u to ƙafafunsa zama sun tabbata ba sa raurawa ba a karkace ba kunkuminsa ya lankwasa yadda ya kamata a ce ya lankwasa hannayensa sun dafa abin da ya kamata a ce sun dafa kuma babu babu gociya sannan kuma babu tsammanin cewa za su zame kowace gaba ta ɗauki gurin da ya dace a ce ta ɗauka a ruku'u wa ya za'u ya dai ala rukubataihi sai ya ɗora hannayensa bisa gwiwoyinsa wa yi makkinu humamin rukubataihi sai ya tabbatar da su akan gwiwoyinsa wa yufarriju baina asabi'ihi sai ya bude tsakanin yatsunsa ka annahu qabidun ala rukbatayhi tamkar yana mai danke gwiwoyinsa ne wa hadha kulluhu wajibun malai ce wannan duka wajibi ne wancan na farko shi yin ruku'un rukuni ne sallar da ba ruku'u ba ta yi ba sannan wannan sako na biyu siffar ruku'un shi kuma wajibi ne siffar ruku'un kuma shine mutum ya ɗora hannayensa bisa gwiwoyinsa ba cinyoyi ake kamawa ba ba ƙasan gwiwa ake ɗora hannu ba akan gwiwa ake kama hannu da mala yace wa yumakkinu huma min rukbatayhi ya tabbatar da su a gwiwoyinsa yadda nauyin rabinsa tunda daga kunkuminsa isa ba shine rabinsa da kunkuminsa yi ƙasa shi ne rabinsa, da haka kunkuminsa yi ƙasa ƙafafunsa sun ɗauka. Kunkuminsa yi sama kuma tun da ya kifa, to nauyin ya tafi kan hannayen hannayen kuma ya ɗora su akan gwiwoyin to wannan nauyin ya sauka akan gwiwoyin amma bisa tokarewar hannaye kar mutum ya yi ruku ya zama hannayensa shafa su yi kawai akan gwiwarsa ya zama kawai ɗora su yi kawai akan gwiwarsa a'a nauyinsa na saman nan zai sauka ne akan gwiwarsa bisa tokarewar hannaye shine wa yumakkinuhu ma min rukbatayhi wa yufarriju baina asabi'ihi sai ya buɗe tsakanin yatsun hannunsa zai buɗa su haka yana mai damkar gwiwoyin nasa ka annahu qabidun ala rukbatayhi tamkar yana danke gwiwoyin nasa ne haka zai baza hannayen yatsunsa akan gwiwarsa wasu zaka ga sai su karkata hannayen sai su shaƙe gwiwarsu ta sama wannan kuskure ne wani kuma sai ya lankwasa hannayen sai ya rike kasan gwiwarsa na taɓa ganin wannan a sallah in ka san idan kana idan kana mamu za ka ga abu da yawa eh mutum liman ne bai san bai san sallah a cikin mamu ba to ba zai san kurakuran da ake tafkawa amma Allah ya sa kana makara in kai liman ne ko kana ba da aro ko kana zuwa kai ma ka bi wani masallacin sallah ka shiga cikin rududu kuma nan ma Allah ya sa kana iya zuwa sahun baya-baya don kowane masallaci ma yin sahun gaba sun iya sallah. Kowane masallaci ka je zaka ga yawanci ‘yan sahun gaban masallacin to da ma sun iya sallah. Amma in kana so ka ga inda rududu ka ga hayaniya to ka je can sahun baya a masallaci. Nan ne wanda dama su suna harkokinsu sai an yi nisa da sallar su da gudu. In an idar kuma su ne farkon tashi ba a kwanda kai ba an tashi da kai kenan. To su irin waɗannan to a wurinsu ne za ka ga yadda ake sallah irin ta cikin gari waɗanda suke bukatar karatu suke bukatar a rinka an karar da su saboda dama an kara suke dama tsatsaye ake zuwa kuma a tafa tsatsaye to wani tabbas na ga wanda hannayensa guda biyun nan ƙasan gwiwarsa yake riƙewa yana sallah kuskure ne da saman gwiwa dankar cinya da ƙasan gwiwa dankar ƙori kuskure ne sannan hannayen ba ɗora su ake akan gwiwa yatsu a miƙe ba a'a baza yatsun ake a danƙe gwiwar dankarta ake ai saboda ƙarfinka ana so ka sauke nauyinka na rabinka akan gwiwoyin ne shine ka tabbata a ruku'u wa hadha kulluhu wajibun to wannan siffar wajibi ne duk wanda ba haka yayi ba to ya bar siffa ta wajibi a ruku'u wa yamuddu zahrahu wa yubassituhu sai ya miƙe gadan bayansa ya shimfida shi hatta law subba alayhi alma'u lastaqarra har ma da za a zuba masa ruwa akan gadan bayansa da ruwan zai zauna wa huwa wajibi wannan ma wajibi ne haka annabi sallallahu alaihi wasallam yake ruku'u in ka yi ruku'u ka shimfiɗa gadon bayanka ta yadda inda za a zuba ruwa akan gadon bayan ba zai gangara ba haka ake ruku'u amma wani sai ka gaishi ɗogorogo kansa a sama gadon bayan haka kamar jirgin sama yana tashi haka yake ruku wani wani kuma sai ka ga ya sunku ya kifa wasu ma ka ga suna bansun kamar kamar suna rishi wani zai ɗauka hakan ma burgewa ne ya yi ruku'u haka sai ya dinga wani rishi haka kamar ana yi mota burki kuma wani yana wannan rishin fa yana wannan rishin zai yi tasbihi har ya ɗago wani ma za ka gansu wani lokacin Allahu akbar yana layi sami Allahu bai gama layin ba ya gama ruku'u to kaga wannan bai yi ruku'u ba bai ruku ba saboda bai tabbata ba to kifa ba gadon baya ya zurɗe ta yadda an zuba ruwa zai tafi kanka zai gangara ƙiyarka da yi ba dogorogo ta yadda idan an zuba ruwa zai dawo ƙugunka kunkuminka bai yi ba sai mutum ya keta gadon bayansa haka ruku'u manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake wala yakhfidu ra'sahu kuma baya kifar da kansa baya kifar da kansa wala yarfa'uhu kuma baya daga kansa wasu zaka ga in sun yi ruku'u kansu a sama yayi ruku'u amma kansa a sama ya daga kansa yana kallon yana kallon alqibla wasu ma sun dauka idan an yi ruku'u alqibla ake kallo da haka in yi ruku'u haka sai ya daga kansa kuma yana kallon alqibla haka kuskure ne in kai ruku'u kuma ƙasa ake kallo wajen sujada ka zaka kalla ko kuma abin da wasu malamai suka ce ka kalli wato tafin kafarka ka kalli kafarka kana ruku'u to ba abin da ya hada kanka da kallowa alƙibla lokacin da kake ruku'u zaka daidaita kanka ƙeyarka da gadon bayanka karka daga kan karka kifar da kan walakin yaj'aluhu musawiyan li dhahrihi sai dai ya sanya kan nasa yana daidai da gadon bayansa. To gadon baya an shimfiɗa shi, kai an daidaita shi, ta yadda kamar yadda malaman fito suke cewa da za a ɗauko sanda, a ɗora a gadon bayanka, a haɗa da ƙeyarka, sandan nan zai zauna. ai idan kan yayi ƙasa sandan ba zai zauna ba zai gangara idan kan yayi sama zai runkuda sandan yayi baya to ya zama kan iya ta daidaita daga dan bayan an dora sanda zai zauna to wannan shine kai ruku'u jama'a haka ruku'un manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yake duk waɗannan bayanai da mala yake zuwa da su daki daki bayanai ne waɗanda kowannen su akwai hadisi a kansu in ka koma asalin littafin sifatu salatin nabi sallama zaka ga kowanne bayani kowace gaba da hadisinta amma yanzu sun da yanzu takaitawa ake mu mun fi damuwa da mujiya ya ake yin sallar to shi yasa ba ma ambaton hadisin amma kowanne haka annabi alaihi salatu wassalam yake yi bisa kuma hadisi ingantacce malam yace wa yubaidu mirfaqaihi an jambaihi sannan a ruku'un ya buɗa hannayensa, ya buɗa tsugurgumarsa, gwiwar hannu, ita ce mirfak, ya buɗe gwiwar hannunsa guda biyu an jambaihi daga haƙarƙaransa. Idan mutum ya yi ruku'u, to kar ya takura damatsunsa ko haƙarƙarinsa na hannu a wannan gwiwarsa ta hannu a jikin haƙarƙarinsa, kare haka. annabi alaihi salatu wassalam idan ya ruku yana buɗe hannayensa ne da aka ka buɗe hannayenka sai dai kuma a rika la'akari da irin wannan idan a cikin sahu ne idan a cikin sahu ne shi ma a sahun ba daidai ba ne ba a matse sahu ta yadda zai zama damatsu sun manne a jikin haƙarƙari a ruku'u wannan zai hana samun nutsuwa a cikin ruku'u kuskure ne ba daidai bane ba a koda a sahun ne to a samu a samu sarari da za da za a ajiye gabbai a wurin da ya dace a ajiye su sai dai kuma kar a bada sararin da za a buɗa da yawa ta yadda idan an tsaya to sahu ba zai harhaɗi yadda ya kamata ba kar kuma ka matsawa na gefenka ka ce ai sunna ne bararrajewa don wani shi haka ne wuya ne kamar karatu ya tashi riko da shi ko ya shiga uku idan asahu ne to sai ka ɗan takaita karka ce za ka buɗe ka takura na gefenka idan sunna ne yin haka shi baka so ya sunnan ne ku raba bi mana amma ka tuttura ka bubbuɗa shi ya rasa yadda zai yi shi dole hannunsa ya tafi haƙarƙarinsa karinsa ka matse shi saboda kana so kai sunna shi ba to kai rabin sunna mar shi ya rabi in an hada ku rabi plus rabi a samu sunna daya wa yaqulu fi ruku'ihi a cikin ruku'un sa sai ya ce subhana rabbiyal azim thalatha marratin aw akthar sau uku ko sama da uku duka ya tabbata sau uku sau biyar har sau goma ya tabbata Anas dan Malik radiyallahu anhu yace ban taɓa yin sallah a bayan wani wanda yake sallah sak irin sallar annabi sallallahu alaihi wasallam kamar Umar ɗan Abdulaziz ba. Amma na kirdaji ruku'unsa tamkar ka yi tasbihi goma, na kirdaji sujjadarsa tamkar kai tasbihi goma da haka ana ana tasbihi mafi karancin sa uku ne wannan uku shine mafi karanci amma ya zo a riwayoyi ana yin biyar ana yin bakwai har goma ya danganta subhana rabbiyal azim wannan shine mafi karancin zikirin ruku'u subhana rabbiyal azim ko ka ce wa bihamdihi ko ka tsaya iya subhana rabbiyal azim duk ya tabbata sannan akwai wasu zikirorin ma da ba waɗannan ba wannan shine dai wanda yafi arha yafi sauki kuma ya fi shahara to shi ɗin idan an samu guda uku to insha Allah inda ka yi ruku'un da wannan siffar da aka karanta kuma sai kai wannan subhanar rabbiyal azim ɗin guda uku to in ka ɗago in Allah ya baka cutar da sallarka ba wa min sunnati an yusawwiya bainal arkani fi tuli فيجعل ركوعه وقيامه بعد الركوع وسجوده وجلسته بين سجدتين قريبا من السواء ما لن يتي ومن السنة ينا دق سنة أن يسوي بين الأركان يديدي تتكان الركني في الطول وجن أو وجن أويتاوا ينا دق سنة ديدي تتكان الركني تكين أويتاوا فيجعل ركوعه وقيامه بعد الركوع sai ya sanya ruku'unsa wa qiyamahu ba'da ruku'i da tsayuwarsa bayan dagowa daga ruku'u wa sujudahu da sujjadarsa wa jalsatahu baina sajdataini da zamansa tsakanin sujjada guda biyu qariban min as-sawa kusan daidai da daidai tsawon wani abu da ya kamata mu fahimta game da sallah ‘yan uwa idan mutum yana sallah yana alaƙanta farkon sallarsa da ƙarshen sallarsa tun daga yanayin tsayuwa a sallah daga nan siffar sallar mutum take ɗaukan harama idan an tsawaita karatu to ruku'u yana kama da irin tsayuwar da aka yi ɗagowa daga ruku'u yana kama da irin ruku'un da aka yi. Sujada tana kama da irin ɗagowar da aka yi, zama tsakanin sujada guda biyu yana kama da irin sujadar da aka yi. Kar mutum ya zo a sallah ya karanta fatiha, ya yi amma sai da ya shafe ta gaba ɗaya, sai da ya je kuntu turaba. da ya je kun tutura ba malam kowa ya yi gumi a tsaye amma yana yi ruku'u Allahu akbar sami Allahu liman hamidau kun ga bai kwatanta ruku'unsa da karatun da ya yi ba sami Allah ko kuma ya yi ruku'u ya dade a ruku'u yana dagowa sami Allahu liman hamidau Allahu akbar bai kwatanta dagowarsa da ruku'unsa ba ko kuma ya je sujada yayi ta addu'a yayi ta addu'a yayi ta addu'a yana dagowa daga sujada kuma ya sake komawa a'a ana son in tsayorarka takaitacciya ruku'unka ya kama da ita sujada ta kama da ita in tsayorarka mai tsawo ruku'unka ya kama da haka haka manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yake sallah kun ga idan mun kula da waɗannan abubuwan zamu ga sallar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yana yin ta ne a cikin lissafi kaga gaba ɗaya wanda yake sallah da al'ada an fitar da shi akwai masu sallah da al'ada shine wanda in ya shiga sallah har ya idatta gafarta mala har ya idatta hankalinsa baya kan sallarsa amma saboda tsabar gwani ne bai bata ba irin wannan sallar ita yayi dazu ita yayi yanzu an jima ma irin ta zai yi jiya ma irin ta yi gobe ma irin ta zai yi sallarsa iri daya kuma zai gama maka fatiha ya dauko maka sura ya saba da li'ilafi kawai bai sama irin ilafi ya karanta ba sun riga sun saba sun haɗe to irin wannan sallar ba ita manzon Allah sun salma yake ba ana sallah ne cikin tadabburi shi yasa yana daga cikin ma'anar tadabburi a sallah wannan lissafa lissafan ga yanayin tsaiwata to ruku'una zai yi kama da irin tsaiwata ga yanayin ruku'una in na dago daga ruku'u zai yi kama da irin ruku'una kaga zancan ƙoton kaza a ruku'u bai taso ba shaf shaf kuskure ne to ana so mai sallah ya rinka kamanta ya rinka kwatanta ainihin wato a gaɓoɓin sallarsa da yanayin yadda sallar take tafiya wala yajuzu an yaqra alqur'ana fi ruku'i wala fi sujudi baya halatta ya karanta alkur'ani a ruku'u ko a cikin sujada ba a karatun alkur'ani a ruku'u ba a karatun alkur'ani a sujada manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yace an hana ni an hana ni karatun alkur'ani a ruku'u ko a sujada dan haka ruku'u gurin tasbihi ne sujada gurin addu'a ne yace wa amma ruku'u fa'azzimu fihi rabba ruku'u ku girmama ubangiji a ciki wa amma sujudu fastahidu fi du'a amma sujada ku matsa da yin addu'a fa qaminun an yustajaba lakum tabbas za a amsa muku in kuna addu'a a sujada amma ba a karatun alqur'ani saboda tafiyar lokaci kuma masu daura za su fara karatu za mu tsaya daga daidai wannan gabar sai Allah ta'ala ya kai mu gobe sai mu tashi akan daidaito a ruku'u Allah subhanahu wata'ala ya bamu ladan abin da muka yi daidai sallallahu wa sallim ala nabiyil karim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in subhanakallahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka allahumma wa atubu ilaik wassalamu alaikum wa